أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته godiya ta tabbata ga Allah madaukakin sarki wanda ya dawo da mu wannan lokaci da muke karatu a cikin wannan littafi na riyadu salihin za mu tashi akan babi na ɗari biyu da talatin da tara wato babu zikirin lahi ta'ala ƙa'iman wa ƙa'idan wa mutaji'an wa muhudisan wa junuban wa ha'idan illan ƙur'an fala ya hillu da junubin wala ha'id maraice wannan babi zai magana akan ambatan Allah a tsaye ambatan Allah a zaune ambatan Allah a kwance ko a kishin gide a kwance ko a kishin gide kai ambatan Allah mutum yana da janaba ambatan Allah mutum yayi bawali mai tsarki ba ko yayi bayan gida bai tsarki ba ambatan Allah mata tana haila duk wanda ya halarta yace sai dai karatun alkur'ani yace shine bai halarta ga mai janaba da kuma mai haila kuma akwai bayanai na dan lokaci wanda da yake su wani lokaci ne wanda wannan matsala ta su ko wannan jarrabawa ta kuma ta riga ta wuce shi mai jaraba daman nashi da sauki don da ya yi wanka shi kenan to gara mai haila shi ne za ka ji malamai suna da saɓani a kanta saboda ita aka samu mai haila sati guda aka samu mai haila kwana fiye da goma don ana samu to kaga za ta dauki lokaci bata karanta misali alqur'ani ba kenan wanda shi yasa malama suka kai kawo wai suka yadda za ta karanta amma in za ta dauka za ta sa safar hannu za ta sa safar hannu ta rufe don ta girmama alqur'ani wai suka ce za ta dauki bangare ne ba dukan shi ba wasu kuma suka ce a inda za ta dauki karamin to za ta dauki babban na shi ƙur'ani hukuncin aya ɗaya shi ne hukuncin duk ƙur'ani gaba ɗaya na nuhu duka maganan Allah ne wallahu ala قال الله تعالى إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار الآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم Allah madaukakin sarki a cikin suratu Ali Imran yake cewa lalle hakika a cikin halittar samai da halittar ƙasa da Allah madaukakin sarki yayi da kuma jujjuyawan dare da kuma yini dazu-dazun nan muke cikin rana yanzu yanzu gashi mun zama dare an jima za mu gan mu a rana in muna da rai an jima can gaba za mu gan mu a cikin dare in muna da rai za mu sake ganin rana za haka nan har lokacin da Allah ya ɗiba mana to wannan jijiyawa yanzu kana rana an jima ka koma dare yanzu kana dare an jima ka koma rana Allah ya ce waɗannan da halittar sama da halittar ƙasa Allah ya ce duka ayoyi ne amma ga mutane masu hankali masu hankali kaga su ne idan mutum mai hankali ya tsaya ya duba zai gane cewa to duniya ma ba zama za a yi ba sanan dama Allah gaban aya yace wa yatafakkaruna fi khalqi samawati wal ard mutanen da suke tunani akan halittar samai da ƙasa mutum ya dubi sama ya sa haka kawai dan wasa Allah ba zai yi sama ya dubi ƙasa ya sa kawai dan a zo a yi wasa dan a zo a yi kwallo misali Allah ba zai yi sama ba ba zai yi ƙasa ba dan a zo a yi ta harkar duniya na a yi ta siye da siyarwa na a ce shi yasa a Allah ya ce ba shi ba Allah ya ce za suna tunani a cikin halittar sammai da ƙasa karshe sai su ce rabbana ma khalaqta hadha batilan sai ya ubangijin mu tabbas baka halicci wannan abin dan wasa ba subhanaka sarki ya tabbata a gare ka faƙina azaban nan Allah muna roƙonka ka tsare mu daga azabar wuta Allah ka tsare mu to Allah madaukakin sarki yace allazi ne yazkuruna Allah su ne wanda suke ambatan Allah iyaman suna tsaye wa qu'uda suna zaune wa ala junubihim haka nan suna kan wato kuyaban su suna kwance ko suna cikin gide kowanne zaka ga mutum yana ambatan Allah shi yasa kaga musulunci ya cika mu da azkar wanda zai kwaikwayi manzan Allah sallallahu alaihi wasallam zai ga zaka kullum yana cikin zikiri kawai so ba abin da aka barka haka kawai ko ina ka taba zaka ga kana ta ambaton Allah kana ta tuna Allah kana ta ibada dama haka ake son musulmi ya zamo ba zai ke ba don me sai lokaci ya zama an yi ribarsa ana ta amfani da lokaci ana ta amfani da lokaci wannan tunani shi zai ba mutum dama ya gane cewa a rayuwarsa fa bai da wani abin da ya kai lokaci tsada magana wai ka je ka kashe lokaci magana wai wajen ka shakatawa magana wajen hira magana wajen abin nan mutum ya cire kwanaki kullum wani sai ya share awa goma yana hira yana da majalisa zai je zauna kullum sai ya ci awa uku zero yana ta tara zunubi wanda a cikin awa ukun nan da zama yana karatun alkur'ani da azkar yake yi da wasu ayyuka yake kai da neman kuɗi yake yi dan shi musulunci bai hana musulmi ya nemi abin da zai ci ba na halal idan ba aikin lahira ba to a same ka na aikin duniya in ba aikin lahira ba to a ganka kana aikin duniya eh to wala tansa nasibaka min ad-dunya sai mutum ya zama haka to shi kuma aikin duniya in an yi ne ake nema da shi lahira wanda duk aikin duniya bai nemi lahira ba ya hasara wallahi wanda duk ya samu duniya ya bata a matsayin duniya bai nemi lahira ba da ita yayi hasara na ƙara faɗa kan na ƙara to ya isa wallahi haka abin yake haka karatun yake ba ragi ba daɗi wanda duk Allah ya bashi duniya ta sai ta neman laya Allah ma ya bashi sauki ai Allah ya sauƙaƙe masa hanya saboda a musulunci Allah ya sanya hanyar neman lahira da kayan duniya ne ba ku ganin sayyidina Usman lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya gudunmawa za a tafi yaki annabi ya damu ga sahabbai ba su da shi suna son su bayar amma babu sayyidina Usman yana da dukiya sai ya dubi ya tambaya mai annabi yake so aka gaya masa ya je ya kawo ninkin baninki mazala ya gani ya yi murna mazala ya dubi sahabai ya ce musu usman ma darra usman ma fa'ala ba'da yau shi kenan ya ce wa sahabbai kun ga usman ko me ya yi daga yau Allah zai fashi aljanna shi ne ma'anar magana ko me usman ya yi ya riga ya zama dan aljanna ba ta ji Allah zai fashi aljanna ko me ya yi to dama usman bawan Allah ne ba wani abu zai je yi ba na sai kare sallah sai kare ibada sai kare kusanci da Allah amma ka kaddara da zai je yi sabo ma da Allah ya yafe ma shi ne ma'anar abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa duk abin da yayi Allah zai kyale shi saboda abin da yayi wa musulunci kare kenan ina ma a ce masu dukiya a wannan zamanin sun gane haka na ina ma a ce amma abin da ke faruwa shine ba kowa zai iya ganewa ba saboda ai shedan yana nan idan kowa ya gane kuma to me ake shedan na na da gaba daya ma to me yake yi kenan kaga ya riga ya zama yayi hasara wanda shi yasa zaka ji alƙawarin da yake fada la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim sai ce wala tajid aktharuhum shakirin Allah zai yi ta zuwa ina ta adanta musu abubuwa yace zaka samu mafi yawa ba za su gode maka ba Allah shikenan za su yi zai hana mutum ya yi abin da ya kamata yi mutum ba zai gane ya kuskure ba sai lokacin da mala'ikan mutuwa ya zo ya daɗe shi Allah kiya sai mala'ikan mutuwa ya sauka akan mutum sai ya ringa rabbir ji'un Allah a maidani a bani lokaci wannan ayar da ke cikin tagabun ne ko inda Allah yake cewa ya ayyuhal ladzina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qawli an ya'ti ahadakumul maut Allah fa yake ga mana cewa ku wadanda kuka imani ku yi maza fa ku ciyar da abin da na baku ku yi maza ku ciyar da abin da na baku Allah yake kafin mutuwa ta zo dayan ku Allah sai ga mana eh mutuwa ta zo mutum bai yi abin da ya kamata ba ga abin da zai yi sai kullu rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin sai mutum ya ringa ta Allah ka dan bani lokaci dan kadan fa asaddaka wa akun min salihi Allah zan je ne ta sadaka ko zan kalmar larabci asaddaka ba shine kai ta sadaka ba tsayawa ba ɗaya ba ba biyu ba na zama cikin mutanen kwarai sai Allah ya ce walan yu'akhirullahu nafsan idza jaa ajaluha kar ma mutum ya jira wannan lokaci domin Allah baya jinkirta wa rai idan ajalin ta yi kaga kenan sai mutum ya yayi latti Allah ya kiyaye wani malami da yake ba da kissan wani mutum yadda ba da kissa ya ce ki tamkar rayuwar duniya cewa wani mutum ne yana nan wato mai kamun mai kamun kifi ya je ya tsinci gol dunkulen gol yana ta neman wa zai siya ya rasa sai aka ce a je wajen sarkin gari shi kadai zai iya siya ya je da dunkulan gwan sarki ya gani ya ce shi ma bai da kudin da zai iya siya ya ce amma abu ɗaya zai yi ya ba shi gol ɗin nan ga inda yake tara dukiyarsa ya ce zai ba shi awa uku ya shiga duk abin da ya ɗiba ya zama nashi kuma shi ma wajen tara dukiyar sarkin daga lu'ulu'u sai marjan ga su na kaya masu tsada ya ce amma awa uku ya bashi duk abin da ya yi ba ya ishe shi kenan a madadin wannan ya ce to wai da ya shiga ciki ya duba ya ga arziki iri sai ya ga gado gado kyakkyawa sai kuma ya ga abinci haɗaɗe sai ya ce a aikin da ya shigo nan irin wannan abincin mai yiwa ba zai same shi ba bari ya zauna ya ci abinci ya zauna ya ƙoshi bayan ya ƙoshi kuma sai ya ce a ya kamata kuma ya ɗan huta shi ne sai ya hau gado kawai ya kama bacci awa ɗaya awa biyu na awa uku uku sai shi kai na bacci fadawa da masarci ya gaya musu yadda kuka shi haka za ku ɗauko shi yadda kuka gan shi duk abin da ya yi ba na shi ne amma yadda aka yi shi ne suka zo suka yana ma bacci suka zo kai shi ta gabar da wala aiki shi ne suka ci kuikuye shi aka ɗauke shi yana ku yi haƙuri ko ɗan kaɗan na iba suka ce a an gama haka suka fito da shi ba komai malai ce wannan dinari ita ce sifar rayuwarmu yadda kasar rayuwar duniya haka take yanzu tare da nuna da dama zan iya na filfili na ina da dama zan iya sadaka na ga su abubuwa cewa zai iya yi amma sai shi ɗin ya hana ni sai lokacin da lokaci ya ƙure sai ka gani za ka ga biwa yanzu mutane lokaci na ƙure musu ƙurewa kuma na zahiri kana gani kaga mutum ya mutu a zo ana raba gado wai an ya tara kuɗi miliyan ɗari ya bari in ka laluba ka laluba aikin miliyan goma wani aikin lahira na miliyan goma duk rayuwarsa babu jika wani miliyan biyar babu ya tara nan ya wuce Allah kaɗai ya san kuma magada mai za su yi da shi ko da yake wasu ma ai an san me suke da shi ko yawa za ka ga duniya shi duniya kuskure ne ana yi mutane na gani wasu na yi kuma ba sa lura kuma ba mai niyyar gyarawa kuma irin halin da muke ciki yanzu kamar ƙiƙashewar zuciya ta same mu Allah ya kiyaye za ka ga kamar ma lahira wani wani fati ake tafiya kawai kawai ba wani abu yadda ka san kuma na rantse muku da Allah duk abin da Allah ya faɗa a Qur'ani gaskiya ne duk abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce za a yi wallahi za a yi ba abin da za a bari kana shiga kabari zaka gane duk karatun da ake ma mala'ikan mutuwa na sakkowa wajenka zaka gane karatu zaka gane duk abin da manzo Allah ya faɗa gaskiya ne kuma haka za a yi kuma yadda ka gamu a zauren nan haka zaka gamu a filin kiyama amma Allah ya samu na karkashin tutar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka nan zaka gani kawai kamar kiftawa da bismillah bare ma yanzu yanzu yau mundi ba ku gani yadda mundi take zuwa ne ba ku gani yadda juma'a take zuwa ba ku gani yadda wata yake karewa ba ku gani yadda shekara kaman jiya jiya aka ce za a shiga 2021 fa na kaman jiya ake magana an gama 2020 za a shiga 2021 yanzu gashi an gama 2021 za a shiga 2022 an jima za ka ji an gama 2022 za a shiga 2023 an jima za a gama 2023 za a shiga 2024 an jima an gama 2024 an shiga 25 an shiga 26 an shiga 27 an shiga 28 an shiga 29 an shiga 30 an shiga 31 32 33 34 35 36 37 38 39 an shiga 40 41 42 43 44 45 40 ba ma nan? na? mala ya ce wa ya sani na? oh ya na kirga da yawa ma? to kaga dai a wannan lissafin ai da nayi duk nan da muke nan a ce an ƙara mana shekara 60-60 akan wanda muke da shi kowa ya auna ya ga Allah ya ƙara mana shekara 60 akan shekarunsa shekararsa nawa a duniya 120 to ai wannan zai sa ka gane kawai duniya kawai ka fuskanci ubangiji wallahi ba ka da wani abu kawai ka kama saboda abun yadda ka san kiftawa da bismillah yadda ka san ɗaukewa wutan lantarki haka yake faruwa kuma wannan fa lissafin da ke gani kana ya kama wasa dan kana da rai yanzu za ka ji ka kakai yanda ka kai yanzu inda rai da lafiya haka za ka yi amma ka sani ai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al'umma ta mafi yawan su sittina aw sab'un sittuna aw sab'un daga tsakanin shekara 60 70 za su bar duniya mafi yawa kuma ka kalli wasu rasuwa ka riga tambaya duk wanda ya suka ce shekara nawa ka ji in ka tara mafi yawa za ka ga daga 60 70 an tafi Allah ya ba mu sa'a daga 60 70 annabi nuhu alaihi salam wata isa tashi a zamaninsa ya ga wata tsohuwa tsohuwa ya same ta tana ta sharba kuka ɗanta ya rasu ya ce tsohuwa ki haƙuri ta ce ɗanta ne ɗan ƙarami ya rasu shi ne ya ce ki yi haƙuri ɗan na ki shekararsa nawa ta ce shekararsa ɗari uku fa kawai shekararsa ɗari uku ya rasu shi ne take kuka ya rasu bai kai bai more ba ya ce mata tsohuwa ki yi haƙuri yaya za ki inda kin zo cikin al'umman annabin ƙarshe wanda dududu shekarunsu tsakanin sittin saba'in mamaki ya kama ta ta ce yanzu akwai wanda za su zo duniya shekarunsu sittin saba'in kawai tsohuwa ta ce ina ma za ta zo lokacin ta ce a sai ta tambaye ta ce yanzu waɗannan za su yi gida wani za za su tsaya gida gida na tsaye ya ce mata su ne za su yi gida ma su ne za su yi ta ibon kuɗi suna zuba wa ƙasa da laka tsohuwa ta ce inda za ta zo wannan lokacin idan ta samu ƙarƙashin bishiya ta yi sujjada shi kenan har Allah ya ɗauranta to ne da shekara 60 san kamar yanzu kai ne a ce ma awa uku za ka yi a duniya misali a ce ma akwai al'umma da za ta zo ta yi awa uku a za ka iya faɗa wannan magana ba sai kawai ka samu wani wajen mai shayi ka yi zaman ka ba na kawai aure su shige baka yi komai baka tafi ita ma kama haka ne ta ce ai inda za ta zo wannan lokacin kawai karkashin bishiya za ta samu ta sa goshi a ƙasa shi ke har Allah ɗauki ran wasu al'ummomin Allah ya ba su shekaru sun dan daɗe a duniya to mu kaga duk da ba mu da yawan shekaru amma sai Allah ya kawo mana ayyuka na kamun lada ai yana daga cikin sirrin lailatul qadari da ake da azumi wannan saboda Allah ya mana kananan shekaru to sai Allah ya bamu ai dama mu ringa samun lada eh lokaci guda sai ka tara ake shekara yanzu kaga lailatul qadari a daren lailatul qadari za a baka ladar ibada ta shekara 84 dare da kaga in kai ramadan goma tamanin da hudu sau goma ka gani to haka nan allah maɗaukaki sarki ya cika mu kuma don rahamarsa da lada ayyuka na lada ka shiga kasuwa ka ce la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahu mulku wa lahu alhamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa hayyun la yamutu bi yadihi alkhair wa huwa ala kulli shay'in qadir allah ya baka lada miliyan daya lada miliyan kaga da yake lada ne inda naira miliyan aka ce za a baka da ka gane karatu sosai na lada miliyan ɗaya za a rubuta ba kuma haka Allah zai baka Allah maɗaukakin sarki yana ba da lada eh saboda yana son mu da rahama Allah mun gode ba da ka mu yawaita ambatan Allah a cikin rayuwar mu mu kiyaye lokacin mu yi aiki da shi kafin ya zo ya kare an aisha ta radiyallahu anha qalat kana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yadhkuru Allah ta'ala ala kulli ahyanihi rawahu muslim an samu hadisi daga nana aisha uwar mu'mini da Allah ta kara tabbata a gare ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kasance yana ambatan Allah madaukakin sarki ala kulli ahyani a dukkan yanayin da yake duk wani yanayi da yake yanayi ɗaya ne manzo Allah baya ambatan Allah shine lokacin da ya shiga ban daki lokacin da aka shiga ban daki maluma suka ce shi yasa ma kaji idan manzo Allah ya fito daga makewayi sai ya ce gufranaka suka ce yana wannan ne neman gafara Allah kan ya dan samu dan yankewa baya ambatan Allah shi yana neman gafara Allah cewa Allah na tuba dan lokacin da na tsaya bawali na tsaya bana ambatan ka to mu yanzu ka gani me muke wani ma ba ba ma bai ambaci Allah ba a'a sabo zai ta yi wani ya ta dura a shar ne ya ta zagin mutane wani ya ta gulma wani ya ta gashi nan ba iyaka sai na ta tara zunubi a kansa Allah ka tsare mu wani hadisi imam muslim ne ya rawaito shi وعن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لو أن أحدكم إذا أتى أهله قال بسم الله اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا فقضي آه فقضي آه فقضي نعم بينهما ولد لم يضره متفق عليه أسامو حديث ابن عباس yadda Allah ta ƙara tabbata a gare su daga annabi sallallahu alaihi wa sallam manzo Allah ta ga sai ce inda a ce idan ɗayan ku zai kusanci iyalinsa da zai yi wannan addu'a wannan ita ce addu'a da ake yi in za a kusanci iyali ya ce bismillah da sunan Allah Allahumma jannibna shaytan Allah ka nisanta mu daga shaytan wa jannibu shaytana ma zakkana Allah idan ka azarta mu to ka nisan ta shaidan daga abin da ka azarta mu da shi sai maza Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce idan Allah ya kaddara musu samun da to shaidan ba zai iya komai da shi zai zama shaidan Allah ya tsare shi daga sharrin shaidan daga sharrin shaidan kawai kenan muna bukatar mu riga yin addu'a don mai dai ƴaƴanmu kada su zamo shedan ya mamaye su akwai yaran da zaka ga sun zama wa iyayensu musiba sun zama wa iyayensu bala'i zaka ga a ce ma uba hawan jini ya kama shi saboda dai shi damuwa saboda yana son dan yana son ya zama mutumin kirki shi ko yaƙi akwai uban da bai san hanyar police station ba ɗansa yake ja masa akwai uban da shi uban na ta kokari shi kuma yana duk abin da zai yi to irin wannan musiba ce Allah ya kiyaye kaga kenan an tirran gini ya tirran zare sai a kula tirran gini su tirran zare shi yasa malaman tarbiyya suka ce ana so ba tarbiyyar yaro ne tun ba a haifi uwarsa ba amma a wuri uwarsa ba tun ba a auri uwarsa ba nan ake so ma masa tarbiya kai ɗanka za ka so ma tarbiya ne tun ba ka auri uwarsa ba bi ma'ana wajen neman uwarka ne ma uwar kirki daga nan ka so ma tarbiya saboda ai fa'idu shay ila yudihi laraba suka ce wanda bai da abu bai ba da shi ai baka da abu aka iya ba da shi ba sai kana da shi sai ka bada kenan kaga akwai bukatar a a nemi na kwarai saboda za a zo a yi zuriya kuma zuriyar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai alfahari da ita manzo Allah sallallahu alaihi wasallam zai ce tanakahu tanasalu fa inni mukasirun bikum al-umama yawm al-qiyama ku yi aure ku hayyafa dan zai yi alfahari da yawan kuran tashin al-qiyama ai kowa ya san da irin suwa manzo Allah ya yake alfahari ko ha manzo Allah zai alfahari da ɗan wuri na amma Allah zai alfahari da kinnafa ba zai yi ba barawo ba zai yi ba kake nan yana cewa ne ku yi aure ku hayyafa kowa yara tarbiya ku sa su zama mutanen kwarai don me su zama manzo Allah yana alfahari da su ranar tashin alkiyama zama suna bin Allah kenan ke kaga aiki ne yanzu da aiki ne jajur tunda akwai diggirin da ake akwai masu rusa dama mun dan dade akwai wanda ake su dama jira suke kana dora bulo na suna kwashewa aikin su kenan shi yasa ake ta da yawa iyaye sun yi kokari su wa yaran su tarbiya amma wasu na nan suna rusa ake su ke suna rusa kuma ga shi ba yadda za a yi haka nan rayuwar ta taho za ka sai a yi ta kokari a yi ta addu'a Allah ya tsare mu idan ɗan yaro ya samu wannan daraja ta Allah ya tsare shi daga shaidan shi kenan idan ba haka ba shi kai shi yaron sai juye zama shaidan akwai yara da sun juye sun zama shaidan su karan kansu eh kaga kowa kowa ya fita kowa kowa kowa da kasan Allah kiyaye sai babu ma ya kuluhu inda naumihi wasu kira azihi babin abin da mutum zai faɗa lokacin da zai kwanta bacci da kuma lokacin da ya farka daga bacci anhu zai fata wa abi zarri radiyallahu anhu ma kala kana rasulullah sallallahu alaihi wa sallam idza awa ila firashi qal bismika allahumma ahya wa amut wa idza sayqaza qal الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور رواه البخاري حسامو حديثي لك حزيفة رضي الله عنه دشيد أبي ذر رضي الله عنهما كوبي سكتي ماذا الله صلى الله عليه وسلم يا كسنتي إذن يتفي شمفنا فزي كونتا إذا ماذا الله يجي زي كونتا سي إن زي كونتا سي يتي bismika Allahumma ahaya wa amut da sunanka ya ubangiji ahaya nake rayuwa tashin da nayi na je aiki tashin da nayi na je kasuwa tashin da nayi na shiga nan na fita nan duk da ilininka kai ka ban dama na yi wannan to yanzu na gama kai kawo to kuma wa abutu yanzu kuma da sunanka ne zan mutu ai kun gane zan mutu na zan yi zan yi bacci ai shi bacci ba ka duba wasu yana cewa bacci kanin mutuwa ba ai da gaske ne ina jin yayan shi ne ba saboda ai bacci da ka san bacci wallahi da mun san bacci da za mu yi bacci sai hankalin ya tashi da mutum ya san me bacci saboda a rayuwarka ba ka da wani yanayi da kai dab dab dab da mutuwa kamar bacci abin da ya rage maka idan kai bacci da kai da mutuwa kawai numfashi da Allah yake barba shikenan rage an zare in kai bacci zare ranka ake ba ku ji abin da Allah ya ce wallati lam tamut fi manamiha ko fa yumsiku allati qada alaiha al-mauta wa yursil al-ukhra ila ajalin musamma ran dama an yi barci an zara rai to wanda Allah madaukake sarki yayi yana da sauran kwanaki Allah ce sai mu dawo ba da rai sai ya tashi wanda kuma kwanakin shi ya kare yana barci sai Allah ya rike ran me za a yi wannan iska da kake busawa dama Allah safa take numfashi da kake hurawa numbers Allah ya lissafa shi Allah ya lissafa shi wanda zai yi numfashi a duniya to biliyan goma sha uku da ɗari ɗaya da hamsin da shida misali nake haka yake tun da ka zo kana ta hurawa kana ta hurawa duk cikin mu an tambaye mu guda nawa ka hura dama baka san nawa bane ko baka san nawa ka hura ba ni ma ban san nawa bane ban san nawa na hura ba shi yasa ka ga mutum ana hirar da shi sai ya mutu ai saboda numfashi ya kare Allah madaukakin sarki ya bai mutu ba wani yaro ne yanzu ya zama babbai na aiki na kalle shi a nan national bus su aka kasu makarantar mu suna yara ina da yanzu koro ta fiti ne ma ana wannan karafi yana da irin kaifin basiran nan cewa numfashin mutane Allah ya a girge suke shi ne sai ce ni malam zan dinga yi a hankali na gaji na tuna masa sai ya fage da dariya ko da gaske yake lokacin da aka ma haji sai ya soma haka yara har suna sai dan dan dare ba bai hura ba tunda an ce masa na alisabe yake mai koyar riga yana hura to shine sai yana dan dadewa kaga zai dashi zai dade amma yaran tari ko nawa ka hura ba ka san nawa kake hura ba da haka sai sai ya ce Allah da sunanka nake rayuwa Allah da sunanka nake mutuwa to idan kuma ya farka sai annabi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce alhamdulillahi allazi ahyana godiya ta tabbata ga Allah wanda ya raya mu ba adama a mata na bayan da ya kashe mu ai ko ji magana ta fito ko kenan bacci mutuwa ne mun gode Allah da ya sake rama bayan da ya kashe mu wa ilaihi nishur kuma da man wajen sa ne nan za a tashi kowa matattara da ba ɗaya ƙarshe duka Allah nan zai tara mu gabansa inna na hannu da risul arda wa man alaina wa ilaina yurja'un Allah sai mu muke gadan kasa da abin da yake kan kasa kuma wajen mu za su dawo duk kowa haka za ka ga kowa tsaye gaban Allah eh thumma nufika fihi ukhra fa idha hum qiyamun yanzuru a sake busa kaho na biyu kawai sai ka ga mu a tsaye kawai kowa na zaza da ido ranar da Allah zai hisabi ranar za ka duba nan ba za ka ga zausik ba ba abuja ba najeriya na ba ingila ba amerika ba kowa allah ya share komai sai kawai fili allah ya canza kasan nan duk an kwashe yawan nubadil arako gairar ardi wasu samawa wanda za mu canza kasa ba wannan kasan da kuke kaiwa in ji allah da san ma mu canza ta sabuwa sabuwar ƙasa Allah zai yi ta babu ba tudu ba kwari miƙaƙiya saboda ba noma za a yi ba hisabi za a yi eh ƙasar da ba wanda ya taɓa saƙon Allah a kanta nan ne za a yi hisabi kuma ranar ne zama zai ya tazakkarar insan ranar mutum zai tuna rayuwarsa a abuja da ya dinga yi ya dinga yi rayuwar da ya abuja rayuwar da ya a kano rayuwar da ya a jos na rayuwar da ya a maiduguri rayuwar da ya ta zakar nisa mutum zai tuna ko me yi Allah ya sa mutum alheri wannan hadisi imam bukhari ne ya ruwaito shi alhamdulillah نعم jiya mai karatu? oh a can ok نعم a ya ba shi ne ko na yau na na na dan bautan Allah alaikum assalam to wanda ba sa nan muka yi karatun jiya ba za su babi mun soma babin al-mansurat wal mulah na karshe shine karshen babi na riyadu salihin shine kitab na karshe a can national mosque shi kuma littafi ne da ya tattara abubuwa da yawa to shi ne sai ya bude shi da da maganar dujal ya kawo hadisi na wadda mazala sallah sallama ya yi wa sahabbai maganganu maganganu da dujal tsoro ya kama sahabbai suka ji tsoro sosai har da safe manzo Allah ya mutu amma har washe gari manzo Allah ya gansu duk kowa jikin shi ya mutu ya ce musu ya na gan ku duk kowa jikin sai suka ce ya rasu ai abin da ka gaya mana akan dujal jiya abin ya daga mana hankali har mun dauka ma kawai ya iso madina yana cikin dabino ne yana cikin bishiyin dabino na kawai shigowa zai to sai sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ko gani ko ba ma dujal nake ji muku tsoro ba ya ce ba dujan nake ji muku tsoro ba abinda na fi ji muku tsoro shine riya riya Allah ya tsare mu shine aikin Allah ba don Allah ba duk abinda ka sani sallah azumi zakka sadaka duk haji duk abinda ka sani idan mutum ya yi ba don Allah ba Allah ba zai ba shi lada ba Allah ya tsare mu mutum sai wayi gari lahira bai da komai shi yasa ta zama musiba manzo Allah ya ce ya fi jama ya fi ji musu tsoron wannan ya ce musu dujan su kwantar da hankalinsu ya ce idan ya zo ina nan zan muku maganinsa sallallahu alaihi wasallam ya ce amma idan ya zo ba na nan to kowa sai ya ji da kai shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce shi dujan zai bayyana ya zo zai yi kwana arba'in a duniya da suka tafi mazala ya gaya musu yawan kwanaki wani sahabi ne ya tambaye shi kwana nawa zai ce zai yi kwana arba'in ya ce amma kwanan shi na farko zai zama kaman kwana ɗari uku da sittin kaga tsawon shekara ko ya ce kwanan shi na biyu zai zama kaman kwana talatin kaga wata guda ya ce kwanan shi na uku zai zama kwana bakwai sati guda ya ce amma sauran kwana talatin da bakwai daidai yake da irin kwanakinku da kuka saba irin wanda muke yi yanzu ko bakwai zuwa bakwai na safe ko shida zuwa duka ne abin da sahabbai suka ji haka sai suka ce ya rasulallah a taka fi na fihi salatu yau da yake abdamuwar su shine sallah suka ce ya rasulullah yanzu a wannan lokacin sallar rana guda ta ishe mu maza da ya ce a'a ba ta ishe ku kawai ku yi ta duba lokaci shi ne je nake bayani na ce ai da mazala ya ce eh da shi kenan wanda ya zo lokacin idan aka yi azahar misali yanzu sai ba wata biyu da rabi na ko wata biyu sai a zo a yi la'asar bayan wata biyu ko wata biyu da rabi a zo a yi magariba bayan wata biyu wata biyu da rabi a zo a yi isha bayan wajen wata shida a yi zo a sake asuba da zai ɗaukata sai an kirga watanni goma sha biyu a raba sallah amma sai maza Allah ya ce a haka diru lahu qadira ku ringa duba lokaci har da ke cewa a duniya yanzu akwai inda ai suke ganin rana wata shida na dare wata shida kaga da ba dan maza Allah ya ce fa qadiru lahu qadira ba da su kuma sallar su ai kaga na za ta zama amma yadda muke sallah haka suke sallah suna duba lokaci to kaga irin wannan lokacin shedan lokacin zuwan dujal za a yi sallah azhar cikin dare a yi la'asar cikin dare a yi magarba da rana a yi isha da rana a yi asuba da rana duka haka za a yi ana ta bin lokaci manzo Allah sallallahu alaihi ce zai zagaya duniya kaf gari biyu ne ba zai shiga ba makka da madina shi ma idan ya je zai samu mala'iku sun mata kewaye sun kewaye ta har wanzu Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labarin saurayi da zai fito daga cikin garin Madina yace zai kokari ya ce masa shine Allah sai ya ki yarda ya yi kokari zai kashe shi sai kasa ya dauke shi ya majaujawa da shi ya yadda shi ya ce ma mutane ya jefa shi wuta alhalin aljanna ya jefa shi to hadisan suna da yawa wannan shine bayanin da ake ga haka abubuwa da alamun zuwan dujal kuma alamun lokaci sun kusa wanda ya bibi hadisan zai ga lokaci ya sun kusa duk da cewa akwai shekaru uku da za su zo wasu irin shekaru dab da zuwansa shekara ɗaya da za ta yi sama za ta kasa ruwanta kashi uku sai ta zubo wa mutane kashi biyu ta rike kashi ɗaya ƙasa shukar da take fitowa duk da ka sani a ƙasa ita ma za ta kasa kashi uku ta fitar mutane kashi biyu ta rike kashi a kashi ɗaya shekara da za ta zo ta gaba sai ta rike kashi biyu ta farwa mutane kashi ɗaya haka nan sama ta rike kashi biyu ta zubar mutane ruwa kashi ɗaya shekara da za ta zo ta uku kwata-kwata ba za a yi ruwa ba kwata-kwata ɗigo ɗaya Allah ba zai ɗigo da shi daga sama sanan ba abin da za a shuka ƙasa ya fito daga wannan lokacin ne shi ɗan dujar zai fito har sai kuma mutum da yana nan sayyidina tamimu dari ya gaishi ya zo ya gaya wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaishi sun yi matan kai sun jirgin su ya samu matsala ya hau kudu ya samu matsala suka sauka a wani tsibiri ya haɗu da wata dabba mai magana duk gashi jikinta ba a gane gabanta da bayanta ba inda za su gudu ta ce musu ku suwaye suka ce mu mutane ne kaza da kaza sai ta nuna musu wani yini kamar coci ta ce ga wancan wajen can ku je akwai wani a can zai so magana da ku shi ne suka je kuma suka yi magana da dujel har ya musu tambayoyi an aiko annabi suka ce an aiko shi ya ce a ce na kusa zuwa na kusa fitowa tun da ya riga an aiko shi har ya tambaye su wasu wurare da ruwaye da koguna da bishiyu na dabino na waje kaza buhairatu tabriya yace tana ruwa yace eh tana ruwa yace tauta kusa ta daina bazar da ruwa yace bishiya waje kaza tana yaya yace ta kusa ta daina to haka nan wani hadisi ɗaya ne za mu ci gaba da karanta shi ran Allah da ashar shi ma nan za mu zo ayin Allah da sai amma sai babu na karshe a cikin sallahu alaihi sai mu karar da lokacin da kai ya tsawo eh me tambaya ta bi kace ne yawa mutum ne ya yabi aka bashi ba wai darakta ba nan ga kome aka ba mutum ya yabi kudin gwamnati ba kuma zamanin abata ko zamanin waye yanzu kuma Allah ya taimake shi yana da rai ga kudin a hannunsa yaya zai yi shi ba zai iya kai ya mayar ya je jari ya mayar ya tubar wa Allah duk da cewa ɗiban kudin gwamnati musiba ce babba tana wato laifi ne mai naso yana ma da alaƙa da wani irin kuɗi ka ɗiba akwai kuɗin da ɗiban su ya fi hatsari akan ɗiban wasu an gane duk kuɗi ne amma wannan kudin ɗiban su ya fi hatsari dubu ɗari nan ta fi hatsari da wannan dubu ɗari wataƙila za ka gane in na yi misali aka ce wannan miliyan goma ne a kawo mutane asibiti an gane sai aka ki asibiti aka sace mutane suka yi ta ciwo wanda Allah ya kwanan shekara ya mutu duk sakamakon wannan sata a'a makaranta aka ce a gina wa mutane ai an gane sai aka sace sai yara suka tashi ba karatu wasu suka zama yan wuri na wasu suka zama yan shalisho misali kaga sakamakon aiki shine ya bar baya da kura to wannan kurar Allah ba zai bata ba a'a sai aka ce an cire kuɗi za a je a yi rawan gargajiya an gani a sai aka ce an cire kuɗi za a je kwallo na sai wani ya sace ya hana kwallo ba ta yi ba buga ba kuna ga wannan kuɗin da kuɗin sun yi daidai ba su yi daidai ba har wajen Allah ai an gane shi yasa na ce suna kan bambam to ya danganci ga su iri ɗaya amma abin nan inda aikin barnan da suka yi shi ne akwai wani abin ba a cewa mutum ya yi sata amma akwai wani ma da ba dan ba a ba da lada ba a sata sai a ba mutum lada a kun gane sau da watakila barna ma ya hana barna ta haka mutum ya mayar ya huta saboda allah madaukacin sarki zai yi hisabi allah ya tsane nama nama eh ɗaya nama kace eh malaici tunda ta zama kala biyu wace ce ba za a mayar ba shi ne wanda aka wa ya zama ba wata barna aka cire ba kuma a yi wa al'umma aiki akwai dukiyar da daman ta al'umma ce wani ya yi sai ya musu aiki daman ta aikin ne amma watakila can ba zai yi ba sauran bayani kuma shi zai wa Allah na shi ne kawai me da uku na ƙarshe na yawa cewa ana maimaita ta ban gane mai ka faɗa ba na ji bayanin da ka yi kana kana ka yi ka sake eh na'am alfijir kayan asuba maimaita ta kana nufin baka samu kai ko dai biyanta yawa to biya la ana biyanta a'a na gane hadisi ne guda ɗaya ɗaya tilo na sahabin da da yi rakata lilfajir ba ya zo aka yi sallah asuba da shi sai na ana sallama sai tashi ya yi ba za la ce mai komai ba idan mutum lokaci ya wuce kuma bai yi haka ba to sai sallar duha a madadinta shi kenan na'am sula alaikum na'am na'am No. No. No. Ko bayan dujiya. Kafin dujiya ne bayyana yace ya ji an ce za a yi wani haka ne hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ai mu yanzu ai da ka gan mu hakan nan sai godiyan Allah mu a hakan duk abin da ka gani yan zata ne ba ga qur'ani a cikin mu ba akwai ran da za a yi gari duk qur'ani da ka bude sai farar takarda kana duk wanda ya haddace Qur'ani ya bace Allah zai dauke kayan shi ba ga shi Allah ya ba mu muna ta kallon shi mun yi karanta ba na muna ganin shi galagala ko wallahi akwai nan da Allah zai dauke kayan shi wannan hadisi annabi sallallahu alaihi wasallama ainihin hadisin maganar la ilaha illallah ne wani aka yi magana mutane za su zo suna abubuwa na barna sai ya ce la ilaha illallah su ba mai amfani mai za ta musu sai maza Allah ya ce za ta musu amfani da su bi inda ta kai saboda kamun tashin kiyama sai an yi mutanen da ga su musulmi amma suna hira cewa da iyayenmu suna zuwa wani waje shi masallaci suna sallah da mun ji labarin yaya muna zuwa wani gari sunan shi maka kuma an dau hanya ba za ka gane an dau hanya ba sai ka ji hiran da masu zagaye gari na larabawa suna hira da mutane larabawa ba larabe ana hira da shi a ina aka haifi annabi muhammadu bai sani ba ba larabe balarabe a ce ya san ƙulwar lahu bai iya ba suna nan yanzu burjib suna nan balarabe kai kan a tv ma sai kunya ya kama ka ana ba mu labarin tsoho a nan kubuwa wanda a wajen mai shayi wai ya tambaya wai shin jama'an tambaye kuma na wai shin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama shi wai banda Najeriya bai je ko ina ba ne shi shi ya dauka annabi Muhammadu a Najeriya yake to wannan jahilcin da yayi yanzu a cikin Laraba akwai masu linkin baninkin sa akan musulunci ba su san komai ba to aka ga dan wannan hanyar ina nufin wannan hanyar aka dauka shi yasa dai kawai kowa ne ya zage dantse sannan tambayar da kai sha mai mutum zai yi shine ya kara kusa da Allah ka kama Qur'ani ka kama azkar ka kama sadaka ka kama duk abin da zaka iya yi na alheri ka tsaya har abu tafiyar ta zo dan tana nan tafi wallahu alam sallu ala nabiyil karim Allahu sallallahu akwai ba Allah da ta rasu Allah madaukakin sarki ya mata gafara akwai bayan Allah da suka rasu akwai justice justice awa kuma su ne kuma justice na supreme court din nan na a ɗaya biyar ne babalakin da shi da general rushishi allah mara fushin zaki ya ji kansu Allah sa sun huta wanda suka rasu mun san su ba mu san su Allah ya musu gafara mu kuma Allah madaukakin sarki ya ja kwanan mu da imani idan mu so mu tazo kuma Allah ya sa mu cika da imani kana ta fatiha bismillahir rahmanir rahim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun